أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna sha tara ga wata na shidda hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1441 wanda haka in ya dace wa sha uku watan biyu miladiya ta 2020 yau za mu yi darasi na goma insha Allah ta'ala a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala a yau za mu tashi gaba ta hudu da malaki cewa ma yajuzu lil hadirina wa ghairihim ma yajuzu lil hadirin abinda ya kamata ga mutanen da suke halarce mutum ya mutu wa gairihim sannan kuma da wasu wa'annan mutanen me ya kamata a yi mutumin ku ne ya rasu yanzu gashi nan kun tabbatar da cewa ya bar duniya bayan irin abin da malai ambata mana na shahe mishi idanu da samun wani kyalle a rihe shi da fara yi mishi addu'a tun daga wannan lokaci da sauran abubuwan da ya kamata yanzu ku da kuke halarcen nan mi yake wajibi ko kuma mi ya kamata ku yi game da wannan mutumin da ya bar duniya malaka ta wa yajuzu lahum kashfu wajhi kashfu wajhi almayyit wa taqbiluhu wa yajuzu lahum ya halatta ga waɗanda suke tsaye wani ya bar duniya kashfu wajhi wajhi almayyit su buɗe huskan wannan mutumin da ya rasu mana mutumin da ya mutu kai ne wani ya mutu aka kira ka kazo kana zawwa in ka zo mi ya kamata kai sai ka ja wannan kyallen da aka rihe shi ka buɗe huskan shi sannan kuma wata ƙabiluhu da sumbatan shi ka ɗan ja kyallen da yake huskan shi ka sumbace shi ya halatta a yi haka walbuka'u alaihi salasata ayyamin sannan kuma da yi mushi kuka amma wannan kukan kai ya wuce kwana uku ku ji takaici idanunku su zubar da hawaye amma kar ku wuce kwana uku waɗannan maganganun da malin yayi ba yayi su bane haka kawai malin ce wa fi zalika ahadisu akan wannan maganan guda biyu da akwai hadisi akan haka الأول حديث نهاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جابر بن عبد الله الله قادر دا غريس yake cewa lamma qutila abi lokacin da aka kashe mahaifina saboda an kashe mahaifin shi a wajen a wajen jihadi yace ja'altu akshifu thawba an wajhihi an wajhihi abki sai ga makamalan gani na zo akshifu sauba ina yaye wannan ƙyallen nan an wajihihi daga huskan mahaifina abki ina yin kuka kaga anan dalili akan buɗe huskan shi ya zo ko sannan kuma dalili akan yi mishi kuka shi ma ya zo sai jabi yake cewa wani hauni sai ‘yan uwana suka rika hana ni’ wani me yasa kake haka sai ce wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma baya hana ni bai hana ni ba kenan ko tunda manzon Allah a gaban idan shi aka yi bai hana ba kenan wannan abun addini ne yace fa amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa rafa'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a daga gawan tashi a shi sumuhu abdullahi kenan mahaifin jabir ya ce faja'alat ammati fatimatu tabki kenan lokacin da ya zo ya buɗe huskan mahaifin shi ya yi kuka daga lokacin mazalla sai ya umarni akan gawa a ɗoke ta yana ɗoke ta kai ta zuwa ga binnewa yanzu lokacin da faja'alat ammati ya ce sai ‘yar uwan mahaifina ita ce amma da aka ce al'ammatu ko kuma al'ammu ɗan uwanka na ɓangaren mahaifinka bi mana wan mahaifinka ko ƙane shi wannan ammi ake ce mushi idan mai ce a ce mata amma kamar da in kuma yayu ne da ƙannu na mahaifiyarka su kuma sai ka ce musu a hawal in maza ne su zamanto in namiji ne zamanto khal in mace ta zamanto khala to anan ammati bi ma'ana ko ya ko kanwa ta mahaifi ta mahaifina a lokacin sai ta zamanto tabki faja'alat ammati fatimatu tabki yar uwan mahaifina ana kiranta suna fatima da aka daga wannan gawar fa fakat sai ta yi kuka tabki فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم yake cewa tabkina aw la tabkina ma zalat al malaikatu tuzalliluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu manzo Allah ce tabkina ko ki kuka aw la tabkina ko kar ki kuka ma zalat al malaikatu kisani cewa mala'iku basu gushe ba tuzalliluhu suna yi mishi inuwa bi ajini hatiha da fuka-fukansu su mala'ikun suna yi wa shi abdullahi na inuwa hatta rafa'atu muhu har sai da kuka ɗoke shi gane ke ba maganar kuka ake ba maganar ki shi daɗi ne cewa ga irin matsayin da ɗan uwanki yake to wannan shine abin da malaika a matsayin dalilin da zai iya tsayawa akan halaccin yin kuka da buɗe huskan mutumin da ya mutu sai magana kuma kan sumbatar shi me dalili akan haka shi kuma malaka akhrajahu shaykhani wan nasa'i wal baihaqi wa ahmad wa ziyaratu li muslimin wan nasa'i asani hadisi na biyu akan wannan magana da malan yayi an aisha radhiyallahu anha qalat aqbala abu bakr radhiyallahu anhu ala farasihi min maskanihi bisin bisinhi aisha Allah karin ra'a gare take cewa aqbala abubakrin abubakar siddiq kenan mahaifinta ko ta ce aqbala ya taho ala farasihi yana kan dokin shi min maskanihi daga gidan matan shi bimana daga daga ɗaya daga cikin gidajen shi ɗaya daga cikin gidajen matan shi ya taho wanda wannan gidan nashi kuma yake cewa bisinhi idan ka ce asin shine ismu makan sunan wuri ne a garin madina kama ce wane ya taho daga anguwa kaza a cikin garin da magaran misali kira abubakar siddiq ya taho daga wuri kaza ya zo a saman abin hawan shi hatta nazala ya zo taƙim taƙim har sai dai safka daga saman abin hawan nan nashi fa dakhala alal alal masjid sai ya shigo ga 'yan masallaci yana shigowa masallacin ne ya iske mutane hankalinsu ya tashi tunda ana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu shi kuma umar ɗan khattab ya zare takwabin shi na ta duk wanda ya ce manzan Allah ya mutu zan sabke wuyan shi saboda munahuki ne wace muku manzan Allah yana mutuwa to ana cikin wannan yanayin sai abubakar ya zo da ya zo fa dakhala ala masjid sai ce wa umarun yukallimun nasa umar yana mutane magana yana cewa duk wanda ya ce manzalla ya mutu zan sabke wuyan saboda munafiki ne falam yukallimin nas abubakar bai ma kowa magana ba bai ma kowa magana ba hatta dakhala ala aishata har sai da ya shigo ɗakin ummu na aisha wanda ko manzalla a nan ya bar duniya shi kuma ɗiye shi ce kuma lokacin da ya shigo cikin ɗakin Aisha ma kuma bai ma kowa magana ba fatayammaman nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ya nuhaci wajen da manzalla sallallahu alaihi wasallam yake kwance wa huwa musajja musajjan bi burdatin hibara manzalla sallallahu alaihi wasallam an lillibe shi bi burdatin da wata wani wata tufahi wani riga ko kace wani kyalle hibara hibara wani kalan kaya ne wanda ake yin shi da abdiga zalla sannan kuma ana yin shi a ƙasar yaman a wancan lokacin an rihe shi da wannan tsimma hibara sai abubakar siddiq ya fuskanci manzala sallallahu alaihi wasallama yana zuwa fa kashafa an wajihihi sai ya daga wannan kyallen ya dubi huskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma akabba alaihi fa qabbalahu sannan sai ya ya ake kira shi da suna ya rungumi manzala sallallahu alaihi wasallama faƙabbalahu baina ainihi sai ya sumbaci manzan Allah tsakanin idanun shi guda biyu kenan sumbace shi ana abokar siddiq a lokacin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kenan abokar ya sumbaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baina ainihi tsakanin idanun shi guda biyu kenan sumbace shi anan ƙasa kaɗan da goshi ثم أكب عليه faƙabbalahu bai na ainihi sun mabaka kaga abubakar ya haɗa abubuwan guda uku gaba ɗaya ya ɗaga huska ya yi sumbata sannan kuma ya yi kuka faƙala a lokacin abubakar sai ke cewa bi abi an tawa ummi ya nabi yallahi na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka ya ma'aikin Allah la ya jima'ullahu alaika mautatain Allah mai girma da buwaya bayya haɗa maka mutuwa guda biyu Allah ba zai haɗa maka mutuwa guda biyu mana Allah ba zai amshi rayuwarka sau biyu mana wannan mutuwar da za wannan ita ce ɗaya ɗayar mutuwar da za ka yi kuma ka riga ka yi ta in aka tara ka daga nan kuma an ƙare la ya jima'ullahu alaika mautatain yace ammal mautatu allati alaika faqad mittaha mutuwar da take kanka ka daga ka mutu jumana kenan labari ne abubakar yake badawa ga waɗanda suke nan cewa yana mai tabbatar musu cewa fa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa fi riwayatin a wata riwaya kuma yake cewa laqad muttal mautata allati la tamuta ba'daha haƙiƙa kayi mutuwar da allati la tamutu ba'daha wadda ba za ka sake mutuwa bayan wannan mutuwar ba كان ذلك تبتر والدي أكن شوى مزال صلى الله عليه وسلم يا رسول أخرجه البخاري والنسائي والزيارة له في رواية وابن وابن حبان في صحيحه والبيحقي وغيرهما وانا حديث شما انا كان ترمو اكن idan ka zo mutun ya rasu zaka iya daga kyallan da yake sama huskan shi ka sumbace shi kai kuka دليل نأكو مالكة الثالث عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مزعون وهو ميت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شقو وجنون متن أنا كنا شد سنة عثمان دم مزعون آه كارش وتر رواير أو كان ريتبتر نتشي ولا لي مزلا يا رسول كيف سيشقو تشكي مسلاتي ليش شقو تشكي مسلاتي ya hau saman mimbari ya yabi Allah subhanahu wata'ala ya yi jinjina ga Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammad qad mat duk mutumin da yake bautawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya kwana da sanin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa man kana ya abudu Allah wanda kuma Allah yake bauta ma to shi Allah fa inna hayyul la yamut shi Allah rayayye ne baya mutuwa kuma dama wa ake bauta ma Allah ake bauta ma sai abubakar ya kawo ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Umar da kanshi ba shawara ya mai da takobin shi ko mage ya tsaya shayi wallahi da abubakar ya karanta ayan nan je kamar ayan ta tsafka masallacin gaba ɗaya sun mance da wannan ayar iya ɗaya daga cikin abubuwan da umar ya tabbatar da cewa lalle abubakar a gaba ke da shi an shiga cikin wannan rudu abubakar ya zo yi mutane ga inda aka sa gaba mai bauta ma Allah Allah yana rayu amma wanda kuma dama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kuma manzo Allah ya riga ya mutu الحديث الثالث حديث na uku hadisin Aisha Allah kada da gare take cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gidan Usman dan Maz'un wa huwa mayyit a lokacin da ya rasu ya rasu manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen shi manzala yana zawa fa kashafa an wajhihi sai manzala ya bude huskar Usman dan Maz'un me yayi thumma akabba alaihi sai manzala ya ya rungume shi fa qabbalahu manzala ya sumbace shi irin wancan abin da Abubakar kenan anan ya gani lokacin da manzala ya rasu shi kuma Abubakar sai ma manzala sallallahu alaihi wasallam wannan shine tarbiyyar da manzala ya ba sahabbai bisa ga bugan gaban kansa haka kawai mutum ya sami aiki yayi gaba sai ya shekara ashirin yana yi aka ce maka me dalili kuma ya komo kana fiki fiki da idanu baka da hujja baka da dalilin zaka ba to kaga anan shi ma hada guda ukun gaba daya bude huska sumbata yin kuka wa baka manzala sallallahu alaihi wasallam yayi kuka hatta ra'aytu dumu'a yake cewa har sai da naga hawaye tasilu fi wajinataihi har sai na ga shi su muhulla hawaye suna zuba tasilu bi ma'ana suna gangarawa ala wajinataihi akan kumatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan ka ce alwajnatu martafa'a min alkhaddain ma'ana sune kumatun kawai kenan yake cewa rayuwar hadisi yake cewa sai da ya ga hawaye suna zuba a saman kuma tun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kaga yin kuka da sumbata da bude huskan mutumin da ya mutu a sumbace shi wannan ba laifi bane ba akhrajahu at-tirmidhi wa sahahahu wal baihaqi wa ghayrihima wa lahu shahidun bi isnadin hasan yuraja fi majma'u zawaid maliki ta summa tabayyana anna fihi da'afain wannan hadisi maliki ta daga baya bayyana a gare shi cewa hadisin iya da rauni guda biyu sun manzur majlis maliki ka sake duba wani littafi na daban ana kira shi da suna kashful astar wa qad kharrajtuhu fi dha'ifa kuma hadisin iya na a cikin silsilatul ahadith ad-dha'ifa hadisi mai lamba 610 kina al'aisi hal huda wannan hadisin bai tabbata waɗancan hadisan guda biyu da suka gabata sun rage sun wadatar الحديث الرابع حديث نهدو أكن ونن مغنى عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف أنس بن مالك الله قال إذا قال شيء كيتشوا من شغو تارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أبي سيف أوجن وني متن أنا كنا شي سونا أبو سيف وني مكيري ني a wancan lokacin وكان زئرا لإبراهيم عليه السلام sannan kuma shi wannan abu saif ɗin ya kasance zi'ran idan ka ce zi'ir kamar shi ne mijin matar da ta reni ibrahim ɗan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ɗan manzala ibrahim zi'ran bi ma'ana kamar shi ne shi su muhulla mijin matar da ta yi renon musamman da hausa mai zace mashi ya rasu da hausa to li ibrahim alaihi salam فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديزو فأخذ إبراهيم سيما ذا الله يدوك إبراهيم فقبله وشمه ماذا الله يسنباتي إبراهيم وشمه كما يشاكي يشاكي إسكش بمعنى يشاكي كم شنشي كما يتكتين شنشي ناشي آه وانا ديك ينا نونا أكمي توسيي da rahama wanda yana daga cikin tsarin karantarwar addini tausasawa da yin rahama ga dukkan wani wanda ya kasance yaro ne karami a za ka samu ɗabi'a ce ta mutanen da bausa inda aka dosa ba rashin tausaya wa yaro wani mutum ya zo iske manzala sallallahu alaihi wasallam yake ya ga manzala yana yana yana sumbata wani yaro manzala ce ya ma'aikin Allah kai da girman ka kuma za ka rika sumbata yaro shi wannan mutumin ya ce ni iya goma gare ni ban taɓa sumbatan ɗaya a cikinsu ba sai manzan Allah ya ce mashi to ya za mu yi da kai tunda Allah ya cire rahama a cikin zuciyarka to anan manzan Allah ya ɗauke shi fa qabbalahu bayan ya sumbace shi kuma Allah ya ya rike shi a jikin shi ya ya saki kamshin shi yace summa dakhalna alaihi ba'da zalika sai muka shiga zuwa ga Abu Saif bayan haka wa Ibrahimu yajudu bi nafsihi shi wannan Ibrahim ɗin nan ya judu bi nafsihi ai qaraba an ya muta yana dab da ya mutu kaman alamun magagin mutuwa gaba ɗaya sun same shi kawai da suka ga haka faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazrifani faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazrifani sai idanun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rika zubar da hawaye da ya ga Ibrahim yana cikin wani yanayin da ya judu bi ma'ana yana dab da ya mutu faƙala lahu abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf da ya ga idanun manzalla suna hawaye sai yake cewa manzalla wa anta ya rasulullahi ya ce to kuma kai ya ma'aikin Allah kana kuka a wata riwaya da bai ka ca bayan ka hana mu kuka kuma yanzu kai ka zo kana kuka Abdurrahman ibn Auf ya faɗi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yake cewa yabna Auf ya kai dan Auf kenan ya Abdurrahman dan Auf innaha rahma yace wannan kukan da kaga ina rahma ce tausayawa ne thumma atba'aha bi ukhra bimana thumma atba'a dam'ata al-ula bi ukhra sai mazalla ya bibici wannan hawayen da ya sabko da wasu hawaye hallau daban kina mazalla ya yi kuka faƙala sai mazalla ke ta innal aina la tadma lalle idanu suna zubar da hawaye wal qalba yahzan zuciya tana jin bakin ciki tana jin damuwa amma kuma duk da shi wala naqulu illa ma yurdi rabbana ba za mu faɗo ta magana ba sai abinda ubangijinmu ya yarda da shi babu mun mutum mun lalace dawa kabarin babu shi wannan maganganun na jahilci wanda babu tauhidi a cikin su sai mazalla ya ce wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzunun sannan kuma ya ibrahim mu dangance da rabuwa da kai da muka yi ka mutu ka bar mu lalle muna cikin kumci muna cikin bakin ciki to kaga addini ya ba mutum dama yayi bakin ciki ya zubar da hawaye amma waɗannan maganganu wanda ba su kamata ba su ne aka hana ka mutumin ka ya mutu za ka yi kuka mutumin ka ya mutu za ka ji lalle ba daɗi la yi kallifullahu nafsan illa musa Allah ba ya ɗora mara abin da ba ta iya a bige ka a hana ka kuka a idan ka zai iya zubar da hawaye zuciyarka ta ji ba daɗi to waɗannan duka dalilai ne wanda malaika akan waccan gabar da ya matashiyar cewa a buɗe husn mabati a sumbace shi sannan kuma a yi kuka حديث نهو ليك الخامس حديث نبي عفوا عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه دغ عبد الله بن جعفر الله قال يدرا غريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم مازال صلى الله عليه وسلم أمهل يا جنكري يا بعد داما يا جنكرتا وآل جعفر iyalin gidan Ja'far da kashe wanda ai wanda ya shahada amhalahum thalathan an ba su daman su yi kuka kwana uku an ba su kwana an ba su dama su yi kwana uku an ya atiyahum thalathan an ya atiyahum kenan kwana guda uku kahin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yazo wajen su bi ma'ana kahin yazo wajen su kwana uku aka ba su akan ca su yi kuka ga wanda wanda suka rasa faƙala sun afon sun ma'atahun sannan ba haka sai manzalla ya zo wajen iyalin ja'far faƙala sai ya ce musu toha la tabku ala akhi kar ku ƙara yin kuka akan ɗan uwana ba da yau daga yau bayan kwanakin nan guda uku sun cika رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد بأتم, بأتم, بأتم منه بأتم منه وسيأتي لفظه في التعزية إن شاء الله تعالى ما ليتي وانا حديث زامو ساكي كاوش أتكين بياني أكن تعزية يأكي تعزية قبع تقبع ما ليكي تشيوى ما يجب على أقارب الميت هكذا نقول أبن ديكي واجبي قبع كسنتر متمن ديبر دونيا har yanzu daga cikin abin da yake wajibi a kansu wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani lokacin da labarin makusantan mamaci labari ya zo musu akan cewa dan uwansu ya mutu mala ce ya wajaba akan su abubuwa guda biyu kawai kai ne aka zo kwatsam aka ce maka wane ya bar duniya wani dan uwanka to abu biyu abu biyu suke kanka a addinance abu na farko al'amrul awwal as-sabr war ridha bil qadri kai hakuri ka yarda da abin da Allah ya kadarta duk maganganun da zaka haɗi na jahilci dole ka sai ka hakuri saboda ba da ka iya to da ka yi kokari ka yi haƙurin nan tun a karan ware ka samu ladan haƙurin kar ka gama jajen duniya ka gama duk abin da za ka haɗi ka haɗi sannan kuma can daga ba ka rika ca sai haƙuri sai haƙuri sai haƙuri alhaji kai kuma daga haɗi ka yi duk abin da ka ga dama to wannan haƙurin ba za ka samu ladan shi ba Allah ke cewa wala nabalu wannakum Allah ce tabbas za mu jarrabe ku bi shay'in da wasu abubuwa ko da wani abu min al-khawfi na daga tsoro walju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da ragowan dukiya Allah zai jarrabe dan adam hali na tsoro da firgici sali yanzu kamar irin halin da muke ciki a yau abubuwa sun sukurkurce mutane rayuwarsu ta zama toba komai ba al-khawf wanda kuma shine har hatta duniya ma a karan kanta a cikin wannan yanayin kowa zaman dardar ne yake da wanda suke ga su ne manyan ajin tabarkalla a duniyar da wanda ake ga su ne ya ku bayin kowa tsorace shi ga cututtuka malam kuma kala-kala sun tuso kasashen duniya duk ƙarhin tattalin arzikinku duk wane ne ɗinku to kuma ala iya jarraban bi shay'in min al-khawfi wal ju'i ko kuma yunwa ku ta shifka ki hutowa ko ku shifka ya huto kuma Allah ya hudda albarka a cikin abu wa naqsin min al-amwali da wani tawaya na dukiya dukiya ta rika raguwa wal anfusi haka kuma Allah zai jarrabe ku da ragowa ko kuma a ce rasa rayuka wasamarat da iya marmari harkan da ya shahi noma Allah ce ƙarshe dai wa bashiri sabiri na ka ba da albishiri ga mutanen da suke da haƙuri a lokacin da Allah ya jarrabe su da tsoro da yunwa da rashin dukiya da rashin rai da rashin ɗiyan marmari Allah ya jarrabe su da wani abin suka yi haƙuri Allah ce bashiri sabiri ka ba su albishiri su kuma masu haƙurin nan su ne Allah ke ta inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab kaga masu haƙuri Allah yana cika musu ladan su tsab bighairi hisab ba tare da wani hisabi ba ba wani kokon Allah zai cika musu ma'aunin su tab a dalilin haƙuri da suka kasance suna da shi su waye masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun su ne waɗanda in wata musiba ta same su ƙalu za ka ji suna faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma komi da kowa nashi ne kuma ƙarshe za su koma zuwa gare shi walillahi mirasu samawati wal ard to wajen waɗin wajen waɗin kalmar inna lillahi wa inna ilaihi zaka ji suna cewa qalu inna lillahi in ka ce qalu inna lillahi su suka ce kai baka faɗi ba akwai wanda saka jira qalu inna lillahi an wani abu ya faru sun ce inna lillahi kenan kai baka hudi ba kenan shi wannan qalu kin bai Allah yake ba da labarin halin masu imani masu hakuri qalu suna cewa mi suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan abin ya faru zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutanen alaihim akan su salawatun min rabbihim akwai yahiya na Ubangiji a kansu, Allah maɗauk sarki ya yahe musu a rahama Allah ta tabbata a kansu, salawat, wa rahama sannan kuma da rahama kenan, yahiya na Ubangiji da rahama, wa ula'ika humul muhtaduna waɗannan su ne kuma shiryayyu, masu haƙuri. Mutumin da ya imani da ƙadara na abin da yake bayyana daɗi, ka same ka amma ka yi haƙuri, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauran irin abin da za mu karanta a nan gaba insha Allah ta'ala. malicin wali hadisi ana ibn malikin dalili kuma akan ca in ka rasa naka kai hakuri bayan wannan ayar kuma akwai hadisin Anas dan Malik Allah kada yarda a gare su me yake cewa ina karanta ni na ya goge anna rasulullahi marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wucewa aiwa bimra'atin yazo wuciya wajen wata mace inda kabrin a wajen wani kabari manzalla ya zo wuce wajen kawai wani kabari sai ga wata mace wahiyar ta biki aiwa tana kuka faƙala laha sai manzalla yake ce mata isbiri ko? ha? ittaqillaha wasbiri haka ne yawa ittaqillaha wasbiri yayi sai manzo Allah yake ce mata ki ji tsoron Allah ke haƙuri ita tana dubin kabarin shi kuma manzo sallallahu alaihi ya zo ya wuce daga baya bata ma daga kai ta ga wane ne ba ita dai ta ji an ce an ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah baiwa Allah ke haƙuri wannan koke koken da kike da abubuwan da yake ba mai doshi zaki ba ki dangana ki koma zuwa ga Allah ki samu ladan ladan haƙuri faƙalar sai take cewa ilaika anni kaman kyali ne eh shi ne ilaika anni kyali ne ko kuma kyali ne kawai fa'innaka lam tusabbi musibati saboda ba a jarrabe ka ba da irin musibar da aka jarrabe da ita shi za ka yi cewa in yi haƙuri ƙala wanda ya riwayar hadisa ana sai ke cewa walam ta'arifi ko ba ta sani ba me gaban na'am sai aka ce mata ha aka ce mata huwa rasulullahi aka ce mata ai ho wannan da kika ce kyalinin nan manzalla ne fa sai ta ji cewa ha abin kuma huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ta fa akhadha mithlul maut sai ta shiga wani ne ita ma kamar ta mutu wani yanayi ya kama ta kamar ta mutu a babala yau ayyanzu ta mamanci da ɗannata ya mutu ta faɗi wa khairul bariya magana a matsayinta ta mai imani amma manzala sallallahu alaihi da yake shugaba ne wanda ya san inda aka dosa ko bai gwada mata ƙarfin mulki ko kuma nuna mata shi wani abu ne ilaika anni iya tare da sahabbai da kowa ya wuce kyalita ilaika anni bai ƙara mata wani magana ba sai wuce warta kuma ya fahimci cewa bata san ba wane ne inda ta sani da bata faɗi ba fa akhadha mithl al maut fa atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ita wannan matar ta zo ina baba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kofar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama falam tajid indahu bawabin bata samu ba masu gadin kofa a wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda mazalla mutawadi'i ne mutawadi'i ne ba ta samu masu gadin ƙofa babban wabin faƙalat kai tsaye ta shiga wajen mazalla ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ta ce inni lam a'rifka ya ma'aikin Allah wallahi ban gane kai ne ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazalla yake ce mata ina ai babu matsala inna sabra shi haƙuri da kike gani inda sadamatin ula inda awwali sadma tun a bugon fari da kika yi abin kika ce ilaika anni ni anan ne haƙuri da sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik bil mu'minina raufur rahim yace as-sabru as-sabru inda awwali sadma tun a karan fari ma da take abin nita ana ne haƙuri ba sai kin bani haƙuri ba amma dai nasihar da na miki na ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri to wannan shi ma yana mana nuni akan kenan mutum in ya rasa nashi mi zai yi haƙuri zai yi lalle akwai zahi tabbas amma ka jure kai haƙuri akhrajahu al-bukhari wa muslim wal baihaqi malaka wa siyaqu lahu sai ce wasabru ala wafatil auladi lahu ajrun azim yin haƙuri akan mutuwan ɗiyan mutum ɗiyanka su mutu akwai lada mai yawa akan haka akwai lada mai yawa saboda ɗanka ji za ka wata gaba ce a jikinka aka hudda amma wannan jure wanda za ka yi haƙuri wannan shi iya da lada mai yawa waƙar ja a fi zalika a hadisun kasiratun azkuru ba'adaha malice hadisai da yawa sun zo da suka yi bagana akan wannan yace mala yace zan ambato su daga cikin waɗannan hadisan da suke magana akan duk wanda ya rasa dan shi yayi hakuri to fa in Allah ya rahmu kuma shi aljanna ce awwalan hadisi na hari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi fatamassahu an-nar illa tahillat alqasr manzo Allah yake cewa la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi babu wani ɗaya daga cikin musulmi wanda zai rasa iya uku fatamassahu nar kuma wuta ta taba shi kuma wuta ta taba shi wuta ba za ta taba shi ba duk wanda ya rasa diya uku to wuta ba za ta taba shi ba amma in ya kiyaye ka'idan addini akan abin da ya shafi mutuwar diyan nashi illa tahillatal illa tahillatal qasam illa sai dai tahillatal qasami warwarewar rantsuwa me yake ni da warwarewar rantsuwa rantsuwar da ubangiji subhanahu wata'ala yayi akan cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya babu wani ɗaya daga cikin ku face sai ya bi ta saman wuta illa wariduha sai ya jewa wutar jahannama kana ala rabbika wannan ya kasance a wajen ubangijinka hatman wani abu ne tabbas maƙadiyyar wanda an zartar da shi an ƙare to alaƙar mutum da wuta wanda ya rasa ɗiyan shi uku ya yi haƙuri alaƙar shi da wuta kawai shi ne zo ya fi saman siraɗi ya wuce shi kuma siraɗin yana saman wuta jahannama yana saman wuta jahannama illa ta illatal qasami sai dai warwarar rantsuwa wace rantsuwa ce rantsuwan da Allah ya akan cewa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi wannan bin da zaka yi kawai shi kaɗai ne alaƙa da wuta kuma sha ba taba ka za ta yi ba zahir da za ka ji ba kawai wuce da za ka saman ka wuce kana zuwa ƙarshen siraɗin nan kuma gina aljanna ne amma idan mutum yi haƙuri a kharaja hu shaykhani wal bayhaqi an abi huraira kenan hadisin abu huraira ne kuma yazo imam al-bukhari yazo da shi imam muslim yazo da shi imam al-bayhaqi yazo da shi saniyan hadisi na biyu wanda yake nuni akan mutumin da ya rasa ɗan shi to makoma shi gidan aljanna ya uku ko biyu ma wataƙila kamar da hadisi zai zo a nan gaba manzala yake cewa ma min muslimin babu wani mutum musulmi ya mutu lahuma salasatun min alwaladi ya rasu a gare su uwar da baban kenan nan kowa shigo ba ta uban ne kaɗai zai samu aljanna banda uwar ko kuma uwar kaɗai ta samu banda uban a kawai miji da mata ne suka rasa ɗiya uku to wannan aljanna insha Allah ta zama hatman a kansu da izinin Allah ya mutu lahuma salasatun min alwaladi lam yablughu alhinsa wannan yaran kankanan yara ba su balaga ba mutun ya binne guda uku illa adkhalahum illa adkhalahum Allah illa adkhalahum Allah wa abawayhim aljannata face sai Allah adkhalahum Allah Allah sai ya shigar da su waɗannan su waɗannan diyan wa abawaihim da uwayensu aljannata gidan aljanna bi fadlin bi fadli rahmatihi saboda falalar rahmar Allah subhanahu wataala kenan dan mutumin da ya rasa iya uku amma da sharadin musu balaga ba a wannan riwaya Allah zai sanya su gidan aljanna da falalar shi falalar rahmar shi qala wa yakununa ala babin min abwabil janna wannan yaran za su zo kofa daga cikin kofofin gidan aljanna yayin su tsaya su yake kam su iga wasu ki baya fa yuqalu lahum sai a ce musu udkhulul jannata ku shiga aljanna mana fa yaquluna sai su ce hatta yaji'a abawana muna nan har sai uwayenmu sun zo sai mu shiga tare da su فيقال لهم سيأتي مسو ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله سيأتي مسو كسوك شقاء الجنة دكود أوا ينكو بفضل رحمة الله دفل لا ترحم الله سبحانه وتعالى kake nan wanda ya binne yara uku wanda ba su balaga ba shi ma makoman shi gidan aljanna ne akhrajahu an-nasa'i wal bayhaqi wa ghayrihima anhu wa sanaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn malace salisan hadisi na uku akan wannan mas'ala ayyu mamra'atin matat laha salasatun min alwaladi dukkan macen da ta mutu tana da diya guda uku mace kawai tana da diya guda uku ta mutu tana da diya guda uku kanu hijaban minan nar wannan diyan nata za su kasance mata shamaki hijabi kariya minan nari daga shiga wuta قالت امرأة وتمت تكيتشي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واثنان يا ما كي الله ورتكي da diya biyu ha qala manzo Allah ya ce wasnani da mai diya biyun ma da mai diya biyun ma diya uku ko diya biyu kika aihwa to insha Allah waɗannan za su kasance miki hijabi bi za su kasance miki kariya game da shiga game da shiga gidan gidan wuta na'am na'am a nan ba a yi magana mutuwa ba kawai in mace mace kuma kariya ka ce a nan banda namiji eh saboda irin ɗawainiyar da mata suke sha in dai ta yi ɗawainiyar da ya kamata ba ta yi biye-biyen wasu abubuwa ba kuma ta yi ƙoƙarin tarbiyyantar da su gurgudan hali a cikin wannan yanayin Allah amshiranta to wannan in Allah za su kasance mata kariya game da shiga wuta nan ba da balaga ba ko rashin balaga kenan za mu bar magana haka na a sake ba za mu ƙayyade ta ba أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رابعا حديث نهدو أكون ون مسألة manzala sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha la yarda li 'abdihi almu'min idha dhahaba bi safiyhi min ahli al-ardi fa sabara wa ihtasaba bi thawabi bi thawabin dun al-janna inna allaha alla mai girma da buwaya la yarda li 'abdihi bai yi wa wani bawan shi ba wani wani wani mazauni ko kuma kace bai yardan ma bawan shi ba wani bawa al-mu'minu bawa mai imani iza zahaba bi safiyihi a lokacin da Allah ya amshi safiyihi wanda ka hiso a rayuwarka wanda ka hiso a cikin rayuwarka anan da yawa daga cikin malamai suke cewa shine da kowa ko kane ko wane ne ko kaza kawai wanda kake kauna da a cikin rayuwa sun buɗe abin wani mutum da kake kaunar shi sai ya rasu min ahalil ardi daga cikin mutanen da suke rayuwa a ban kasa fa sabara sai kai haƙuri wannan bawan yayi haƙuri wahtasaba ya nemi wahtasaba bi sawabin kuma ya nemi lada a wajen Allah akan wannan jarrabawa da Allah ya mishi to Allah bayya yarda ya mishi wani wuri a gidan a gobe kiyama dunal janna in ba gidan aljanna ba amma anan da sharadin fa sabara wahtasaba ayi haƙuri sannan kuma a nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sharaɗin guda biyu dole sun tabbata sabara wa ihtasaba a yi haƙuri kuma a nemi lada a wajen Allah malaci a kharajahu annasa'iyyu an abdullahi ibn amrin bi sanadin hasanin to wannan shine abu na farko idan mutum ya rasa nashi ya haƙuri ya haƙuri ya yi istirja'i ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un game da al'amuran shi gaba ɗaya ga Allah ya nemi ladan wannan jarraba a wajen Allah to wannan a dalilin wannan abun zai iya zaman towa makoman shi gidan aljanna ne abu na biyu na wale ga ta'ida ma ya ce abu biyu ne suke kan mutumin da ya rasa nashi kenan daga ka ji labari ka haƙuri ka nemi ladan wajen Allah abu na biyu sai ka ce al'amuru sani mimma yajibu ala al-aqaribi al-istirja'u abin da yake bayan yanzu kai haƙuri abu na biyu da yake kanka shine al-istirja' cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai hakuri abu na farko abu na biyu kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine al-istirja wa huwa an yaqulu shine malaka ta mutun ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma zuwa gare shi zamu koma dukkan wanda kaga yana rayuwa lokacin shi ne kawai bai ba lokacin shi ne bai ba yace tilka sabilu lastu fiha bi auhadi tafarki ne da hanya wadda ba mutum guda bane yake samanta kowa a samanta yake ba wanda ya gaugawa ba wanda ya jinkiri abinda Allah ya zartar akan bawa kawai shine zai tabbata kina ka kai kai istirja'i malace kama jaa fil ayati al mutaqaddima kaman da yazo a cikin aya da ta gabata wa yazidu alaihi kuma bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ƙara akai qauluhu ka faɗa ka ce Allahumma ajirni fi musibati Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allahumma ajirni fi musibati ya ubangiji ka bani lada a cikin wannan musibar da ka kadarta mini ajirni ma'ana ka bani lada a cikin wannan musibar da ka kadarta mini sannan wa akhlif li khairan minha Allah ka masanya mini da wani abu mafi alheri akan abin na rasa la'alla zaka ce ka wani alheri kuma la'alla tunanin bawa zai ba shi haka nan kamar zamu zo mu karanta hadisin wanda wata daga cikin musalama ta ambaci haka kuma Allah nuna mata ba haka nan bane ba maliki cewa li hadisi ummi ummi salama radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ummu salama take cewa ta ji da kunnanta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa ma min muslimin babu wani mutum musulmi tusibuhu musibatun wanda wata musiba za ta same shi fayaqulu fi amri fi fayaqulu ma amarahu Allah sannan wannan bawan ya faɗi abinda Allah ya umurce shi me Allah ya umurce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ya faɗi haka kuma ya ƙara da cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka tsiratar da ni Allah ka bani lada akan wannan musibar da aka kadarta mani sannan kuma Allah a maye mini gurbi wannan abin da na rasa wannan mutumin da na rasa da wani abu wanda ya yi wannan abin alheri manzala yake cewa illa take cewa manzala yake cewa illa akhlafa Allah lahu khairan minha wallahi Allah sai ya masanya maka abin da ya yi wannan abin alheri ummu salama take cewa ita ta ji haka daga manzala sallallahu alaihi wasallam qalat take cewa falamma mata abu salama lokacin da abu salma ya mutu ita ummu salama mijinta abu salma kenan mijinta ne rasu suna da ɗa mai suna salama to wannan salama shi a ce mai abu salama ita kuma a ce mata ummu salama kala take cewa ayyul musulmi na khairun min abi salama ta ce a cikin musulmai kuma waye mafi alheri sama da abu salama tana gade cewa ta rasa mijinta kuma wannan maganar ce Allahumma ajirni fi musibati wannan Allah ba ta lada amma wa akhlif li Allah ya masanya mata tana ga kai da wuya shi ta ce wa ayyul muslimina waye a cikin musulmai khairun mafi alheri min abi salma sama da abu salma tace awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine gida da ya taso sukutum da guda yayo hijira isko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama summa inni qultuha ita ana ummu salama take cewa summa inni qultuha sannan ni na hade ta bimana ta hadi Allahum ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ta Allahumma ajir ajirni fi musibati wa akhlif li khayran min ta yi wannan adda qultuha tace na fada to amma kuma ayyul musulmi na khairun min abi talha min abi salma a cikin musulmai wane ne wanda zai yi abu salma da na samu fa akhlafa fa akhlafa Allah li sai Allah ya masanya mini abu salma da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amsa Allah tabbata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amsa Allah tabbata gare shi abu salma da manzon Allah waye gaba ba magana ko ba yan ba da amsa ba qala take cewa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatib ibn abi balta'a ummu salama take cewa da abu salama ya rasu nayi wannan addu'ar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko mini wani sahabi ana kiran shi da suna hatib ibn abi balta'a wanda a dalilin shi Allah sabkar da ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda satul mumtahana mazalla ya aiko shi da ya aiko shi wajen ummu salma yakhtibuni lahu yana nema wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aure na fa qultu sai ummu salama take cewa yanzu a maganar yarda wani ko rashin yarda a tayar ta kare wannan da aka fata ma ka magana cewa ba wani tayar da ko bata yarda ko ta yi wane ne yanzu kawai kai tsaye sai aka kai zuwa ga filan in ya ya kamata a yi a yi auren tana da matsaloli sai take cewa inna li bintan wa ana wa ana ghayyurun tace ina da diya abu na farko tana da diya wanda tana buƙatar ta kula da wannan ɗiyarta ta la'alla in wani aure ta ba zai ba ta damar za ta kula da ɗiyarta ba abu ko na makamancin wannan sannan kuma abu na biyu gayyurun ta ce wa ana gayyurun kuma ina da kishi gare ni ba na wasa ba shi kuma zala sallallahu alaihi da mata da yawa ko to wannan ta haɗi wa haɗib ibn abi balta'a kenan ta yarda babu matsala amma tana fama da wasu matsaloli guda biyu ko an samu mata halli a kansu faƙala abu haɗib ibn abi balta'a da ya zo ya bai wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari manzala ke cewa amma ibnatuha magana ta wajen diyarta fa nad'u Allah an yughniyaha anha muna fata Allah ya wadatar da da ita game da wannan diyar nata kenan Allah ya kawo mata mahuta game da abin da ya shahi lamarin diyarta ko ne aure ta ko na makamancin wannan sai ce wa ad'u Allah an yuzhiba an yuzhiba bil ghirati sanan kishi kuma da take da zan roki Allah mai girma da buwaya akan ya tahiyar da wannan kishin shikenan an rawata da matsaloli guda biyu gaba daya kaga addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma addu'a ce karbabba to waɗannan su ne dalilan da malam ya kawo akan cewa kenan idan mutum ya rasa nashi bayan haƙuri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan kuma ya yi addu'ar Allah ya masanya mushi da abin da ya alheri to kaga anan ita ta yi a aikace kuma ta gani don a tsammanin ta ma cewa ba wani wanda za ta samu wanda ya abu salama sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta malike cewa sannan kuma abu na gaba wala yunafi sabra wannan haƙurin da aka ce ka yi bayya kore wala yunafi sabra an tamtani almar'atu an tamtani almar'a min az-zinati kulliha shikenan yanzu mace ce ta rasa danta ta rasa wanta kananta wane ne da sauransu yace wannan bayya hana ta min az-zinati akan yin ado a ce gaba ɗaya kawai ta ƙaurace wa ado tunda su mata dama an san su da adubu Allah ce awa man yunashabu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin su dama ɗan kwalisa ne to ai dalilin wannan wannan hakurin kar ki doki ma'anar cewa wannan hakurin yana da alaka kuma da cewa kawai ki zauna haka nan mijinki ma ya shiga cikin wani yanayi na daban a ba hana ki yin ado ba hidadan ala wafati waladiha wai saboda takaban takaban mutuwan ɗanta hidari shi ne takaba bi ma'ana zaman juyayi ma'ana shi kina kina a dalilin zaman juyayin mutuwan ɗanta kare zamanto gaba ɗaya ma ta fasa ado au gairihi ko wani ɗanta ma idza lam tazid ala salasati ayyamin kina matakar bata ƙara akan kwana uku ba kina tana iya zama ba adanta kwana uku amma daga wannan lokacin kuma ya kamata abubuwa su koma da suke da kai zaman to ke ana cikin juyayi kuma Allah shi ma mijin naki banda juyayi mutuwan hal an shiga wani juyayi daban illa ala zawjiha hidad inda za ta yi ya wuce waɗannan kwanakin sai akan mijinta kawai ta kaba na mace in ta rasa mijinta to shi ba magana kwana uku bane ko fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi zaman takaba wata hudu da kwana goma daga lokacin da labarin mutuwan ya zo mata ta shiga ta kaba ta shiga kai tsaye ba an zo yin taro ba an sa kuma in ta kare ba sai an yi bikin huddata ba za mu zo mu karanta su a cikin littafin duka iya daga cikin kare-kare da bidiyo'in da aka aka kimsa a ciki har waina ake ayi wane ne a zo a yi taro wata za ta wuta daga ta kaba ko kuma ga tarihi kahuwan ta wai ko mi zai zo shige ta da kahuwan da da darduma tarihi kahuwan ta da darduma da yar har da wata huka ake bata to wadannan duka ma anzalallahu biha min sultan kare kare ne wanda babu wani dalili akan su kawai yau da gobe ne aka tashi aka ga wani ya kara wani ya kara wani ya kara amma a bangaren dalili babu dalili ba kai wahala ne kawai kenan ita mace idan zaman to kenan za ta yi shi ne ga takaban da za ta ma mijinta wannan dole kai wata hudu da kwana goma sannan kuma za ta nisanci abin da zai kasance ado ne a gare ta amma in ba wani ba mijinta ba wani ta ya rasu kaza kaza ya rasu ɗanta ya rasu kenan babu laihi ta yi ado dukkan al'amura su gudana a suka saba gudana ta yi haƙuri malika ta dalili shi akan wannan magana li hadisi zainab binti abi salama qalat hadisin zainab bintu abi salama take cewa dakhaltu ala ummi habiba anan zainab take cewa ta shigo wajen wata mace ana kiranta da suna ummu habiba ummul mu'minina ita wannan ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce faqalat sai take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu tace taji manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranan ƙarshe ta yi zaman takaba ga wani mutum da ya mutu sama da kwana uku illa ala zaujin sai in mijinta ne a lokacin ne za a yi mai arba'ata ashirin wa ashara za yi wata watanni guda hudu da kwanaki guda goma amma in dai ba mijinta ba to baya halatta a yi mai takaba bi mana a zauna cikin wani cikin yanayi na zulumin da ko ado ba a yi sama da kwana uku sai in miji ne in miji ya mutu matar shi za ta mushi wannan take cewa sun da khaltu ala zainaba binti jahshin sai na shigo wajen zainab ya jahash hina tuwfi akuha lokacin da dan uwanta ya rasu akuha wanta ko karanta ne ya mutu ita zainab bintu jahshin fada'at bi tibin fada'at bi tibin famassat ko ana zaune sai zainab bintu jahash sai ta yi umarni akan a kawo turare famassati ɗiba sai ta shaho wannan turaren sun makala sai yake cewa mali afon kenan sun makala ita take cewa ita wadda ta shaho turaren ta ce mali ɗibi min haja ita zainab take cewa ban ni da wani bukatuwa zuwa ga shaho turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول da wannan kunnan na naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa zakarat alhadith sai ta ambaci hadisin har zuwa ƙarshen shi me abin da ta ambata shine la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa salasin ita kuma dan wanta ne mutu sai ta ambata musu hadisin manzo Allah da yake cewa baya halatta ga mace ta yi takaba ga wani mutum ko wani ɗan uwanta ko wani wanininta sama da kwana uku in dai ba mijinta ba in mijinta ne wanda sai ta yi wata hudu da kwana goma amma in ba shi ba kawai kai ya wuce kwana uku kenan ita ma nan an zo zainab ana cikin kwana na uku kwana na uku ya ƙare sai ta umarni aka kawo turare ta shafa saboda me saboda ta nuna cewa dai ta sanya virgil ma'ana tsakanin waɗancan kwanakin guda uku da kuma rayuwar da za a yi a nan gaba مالك تشوى أخرجه البخاري ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها سنقوم مچه ganin damanta ya zamanto ƙasa da kwana uku ma ta sha wannan turaren don ba ka'ida bane dole sai ta yi kwana uku tukun dan wanta ko kaninta ko ɗanta ya mutu a ce dole sai ta yi kwana uku tukun za ta fara taɓa turare ta fara ado a ƙasa da wannan ma ba matsala shi ne ce walakin na ha'iza lamta hid idan ba ta yi wannan takaban ba ala gairi zaujiya a kan wani wanda ba mijinta ba shi na mijinta shi ne dole a kanta amma idan misali wani wanta ko kananta ya rasu a ran da ma ya rasu misali ta zo wannan takaban na ta yi ƙari ma'ana ta yi adanta ta yi sa turare ta sa komi irza'an lizauji saboda yardar da mijinta ma'ana saboda biyan bukatan mijinta wa qada'an liwatsarihi sannan kuma saboda ya biya bukatan abin da yake da tare da ita minha kenan wanda yake tare da ita fa huwa afdalu laha mala yace wannan shine mafifici ma a gare ta shi kuma yana nuna akan juriya da hakuri yana ta jure lalle ta yarda cewa al'amari na Allah ne wa yurja lahuma ma wara'a zalika khairun kaseer sannan kuma abinda zai gudana tsakaninta da ita da mijinta ana sa musu tsammanin cewa alheri mai yawa zai gudana akan haka kama waqa'a li ummi sulaimin mali ce kamar yadda ya faru da ummu sulaimin wa zawjuha abu talha abi talha wa zawjuha da mijinta abu talha shine abu talha ummu sulaim da ita da abu talha al-ansari radiyallahu anhuma wani abu wanda yake kama da wannan ya faru tsakaninsu ɗansu ne ya rasu mijin ya huta ɗan bai da lahiya lokacin da ya komo da dare ya ce ya jikin wane ta ce huwa ala ahsani hal yana kan mafi kyawun hali shi kuma ya rasu ya rasu ta mushi wanka ta sa shi cikin likafani ta shirya shi tsafta aji kaga in irin na yanzu ne ya ina ga sai ta hoto da gidan ba a diko ita an ita sai komi ya zo ya tambaya yake ce ta yazo ta kawo shi abinci ta kawo shi abin sha ta yi ado ta sanya turare ta yi komi har Allah ya kadarta alaka aure tsakanin shi da ita a cikin wannan dara kuma Allah azurta su a wannan kunce da suka Allah azurta su da wani alheri mai girma to shine malai yake ce anan yake ce wala ba'sa kenan babu laihi idan haka ta faru yake ce wala ba'sa min an asuqa huna qissatahuma fi zalika malai ce ai babu laihi in kawo muku in kawo muku labarin qissatahuma labarin su su biyun nan da ummu sulaim da abu talha in ba ku labarin su yake cewa me yasa nake so in ba ku labarin yake ce ala quliha duk da cewa labarin iya da tsawo amma ina so in ba ku labarin lima fiha saboda abin da ke cikin labarin min alfawa'id daga fa'idodi wal izat da wa'azi wal ibara da abun lura sai anan maliki zai kawo mana labarin abin da ya faru me ya faru sai mu tsaya insha Allah anan sati mai zuwa sai mu ji labarin tun daga bugowar shi tun anan mun ji bambanci tsakanin suna ai shi Abu Talha ita kuma Ummu Sulaim sabanin wanda muka wuce a baya ko ai su da suran duka iri ɗaya ne a to amma anan kuma yi an samu bambancin to za mu ji bambancin da yasa me yasa aka samu bambancin saboda kasancewar ita matar da wanda ta fara aure kuma ga wanda ta fara aihuwa da shi da sauran abubuwan za su biyo ba insha Allah za mu ji abin da yake cikin wannan hadisi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله